امم وضعوك إذا إذا فعلموا أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى على فقرائهم فإن وضعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم نعم دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب نعم أخرجه طيب ننكما ياك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله نعم حديث ابن عباس يتي من الله صلى الله عليه وسلم lokaci ya tura mu'az dan jabal zuwa yaman kenan ya tura shi liyad'u an-nasa ya kira mutane zuwa ga Allah to amma yace ya bashi wata nasiha to wannan nasiha kenan nasiha ne na kowa wanda yake so ya kira mutane zuwa ga Allah yace innaka ta'ti qauman ahla kitab yace zaka zo zaka tarda gabanka mutane yahudawa da nasarawa su ne ahlul kitab al-yahud wan nasara amma yace falyakun awwala ma tad'uhum bihi shahadatu an la ilaha illa Allah saboda yahudawa da nasara su dama Allah ya tura musu manzannai Allah ya tura musu littattafai kenan suna da ilimi kuma babu annabi wanda aka tura shi sai da farkon da'awar shi la ilaha illallah babu abun bauta sai Allah shi kadai wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun kidan dukka wannan annabawa Allah subhanahu wataala ya tura su saboda su kira mutane babu abun bauta sai Allah shi kadai to wa'annan annabawa suka zo kowa ya kira mutanen shi amma su yi nisa sun juya abubuwa saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya tura manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su meda mutane zuwa ga tauhidillahi azza wa jalla zuwa ga babu abun bauta sai Allah shi kadai saboda haka yace ya mu'az kai in ka tahi garin Yaman ko kasan Yaman ya kamata abu na farko wanda suka fara da shi babu abun bauta sai Allah shi kadai saboda wa'innan mutane masu ilimi ne kuma sun san abubuwa na addini amma sun harrafa wa'innan abubuwa sun baddala saboda haka muna so mu ke meda shi mu koma da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace fa yakul awwal ma tad'u ilayhi shahadatu an la ilaha illallah abu na farko wanda zaka fara da shi shine babu abun bauta sai Allah shi kadai saboda haka yace wa fi riwayatin ila an yuwahhidu Allah yace a cikin wata riwaya yace ila an yuwahhidu Allah kenan babu abun bauta sai Allah shi kadai nan yake so ya nuna shahadat an la ilaha illallah da tauhidullah abu guda ne kawai sunaye ne sun bambanta amma su shahadar da la ilaha illallah da tauhidullah duka da su abu guda ne qala fa inhum ata'uka lidhalika kenan in sun yarda da wannan kira wanda zaka kira su zuwa ga babu abun bauta sai Allah shi kadai yace in sun yarda da wannan to kun kai gaba kenan mafhumul mukhalafa in bu yarda ba ka tsaya nan hal su gane wannan al'amari in bu su gane ba kaka ta kaka gaba saboda in ka ta yi gaba ina amfanin mutumin wanda bai jara ba abun shi kuma hallo yana ta gaba kuma wannan ba yana warwarewa kenan bai kamata ba kenan fondation ne in baka yi ba fondation na kirki kenan ka san karshen gininka faduwa da zai saboda haka dole sai in ya tsaya saboda shi tauhidi lahi azza wa jalla shi ne fondation in baka yi sa ba tauhidin lahi azza wa jalla duk wani aiki wanda ka yi kawai haba'an mansura ne qadimna ila ma amila min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda haka yace in sun yarda da wannan kenan da tauhidin lahi azza wa jalla sun amince da shi sun yi aiki da shi to daga nan kuma hallau falihum anna allaha iftarada alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal layla aw fi kulli yawmin wa layla ko in aka gama da wannan kuma hallau ka gusa da su ka tahi wajen salloli guda biyar a cikin dare da rana khamsa salawat fil yawmi wal layla to kenan yaya mutum zai wannan amarin tauhidin lahi azza wa jalla bayan shi mubasharatan ya zo amarin sallah kenan saboda so yana so ya nuna maka amarin sallah shi ya huce muhimmanci saboda abu ne mai muhimmanci kwarai bai kamata ba mutum ya yi wasa da shi saboda ba da tauhidin lahi azza wa jalla mubasharatan ya zo in sun yarda da wannan ya ce to ka nuna miki ga sallah salloli guda biyar a cikin dare da rana saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwal ma yuhasab bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah fa idha saluhat saluhat sa'ir al-a'mal wa idha fasadat fasadat sa'ir al-a'mal kidan sallah shi ma saboda yana tahiyya tare da tauhidillah azza wajalla kenan in ka daidaita tauhidi saboda babu abun bauta sai Allah shi kadai to kenan farkon abun bauta wanda zaka mishi ubangiji shine sallah sallah ya kamata yi kai saboda Allah subhanahu wataala kuma ka san wa'annan abubuwa ibada dukka babu wanda ya cancanta a mishi sai ubangiji subhanahu wataala قال فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم yace in sun yarda da sallah to ka nuna mishi ka nuna musu Allah subhanahu wataala ya faranta musu sadaka zakka za a dauka daga cikin dukiyoyinsu daga wajen masu dukiya a bada talakawa saboda sadaqat Allahu azza wa jalla zakaruhu fil Qur'an akwai sadaqa al-adiyya hadhihi wa sadaqa al-maqsud biha az-zakat sadaka wannan wanda mutum yana bada abu ba sai in kana da dukiya da yawa ya kai hala alayhi haul kuma dakhala a cikin abubuwan da ya kamata a hudda hakkin ubangiji bisa a'a sadaka yani adiya shi wannan sadaka kowane lokaci kana iya ka hudda kuma ba tilas bane ba amma in ka hudda kana da lada in baka hudda ba to kuma amma zakka sadaka wanda zakka ne dole ne dole ne in mutum bai hudda ba da karhi alhakim kenan shugaba ya kamata ya hudda daga karhi saboda ba hakkin shi bane ba a'a wannan hakkin talakawa ne innama sadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله كدن الله عز وجل شيني يا دوكا توزيع الزكاة باي بربا قوة يعي توزيع الزكاة آآ الله سبحانه وتعالى شيدا كنشي يا وزع kayan saboda ya san wannan ba na mai dukiya bane ba a'a wannan hakkin ubangiji ne kuma hakkin talakawa ne kenan hakkin talakawa ne saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya ce to in tun yarda da wannan ibadodi kenan haƙo kenan ibadatul badaniya kuma yace al ibadatul maliya kenan ka nuna musu kuma hallau ga a cikin dukiyoyinsu ga Allah ya ba su wannan dukiya ba saboda shatara da su bane ba ba saboda wayonsu bane ba a'a wannan Allah ne ya ba mai dukiya wannan dukiya kuma ya bayyana wannan dukiya ba hakkinka ba ne ba na'am ya bayyana wannan hakkin ubangiji ne Allah ya ji ta wa'annan su ne mustaklafi na fi hadal mal kenan kai Allah sai shi ne kai ne ya saka ya zabe ka a cikin mutane wanda zaka yi khalifat Allah azza jalla ala hadal mal kenan saboda haka tunda wanda ba naka bane ba kenan dole sai ka hudda hakkin ubangiji ya baka izini kai amfani da shi amma duk da wannan kenan akwai haƙƙi wajibi a bisan ka dole sai ka hudda kenan haqqu al-fuqara wal masakin shine zakat قال افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم قال فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم سبدا يوان dukiyan lokaci wanda manzon Allah sallam ya zo su ne dabbobi saboda haka yace wa iyyaka wa kara'im amwalihim saboda dan adam komin ibadashi da komin takwashi bai ya so in zai baka wani abu ka zabe mai kyau a cikin wannan abu ka dauka kamar mara kyau kowane ne saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ala ya'lam man khalaq wa huwa al-latiful khabir ya san halan halayen dan adam saboda haka yace in zaka dauka kalka dauka masu kyau a cikin dabbobin su qala wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab ittaqi da'wat al-mazlum wanda aka zalunce shi da'awar shi da'wat al-mazlum الله عز وجل يتقبله ولو كان فاسقا ولو كان كافرا kenan duk wannan kenan wanda aka zalunce shi in ya daga hannun shi zuwa ga Allah to Allah zai amsa addu'a shi komin wata hali wanda yake ciki tunda wanda aka zalunce shi saboda haka zalunci bai da kyau Allah azza jalla fil hadith al-qudsi ya ibadi إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينه أو وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا كنن نا حرمتا ظالمتي أكينا كما ناساتي شيما محرم ne a wajenku yace kar ku yi zalunci kenan zalunci kala kala da babban su shine menene ashirk inna shirka la zulmun azim kenan babban zalunci shi ne shirka saboda ka zalunce ubangijinka ka dauka hakkin shi ka ba wani kenan shi ne babban shirka wanda bai kamata ba mutum ya yi ta to kuma hallau ga zulmal insanin nafsihi wa zulmihi li ahli baitihi wa zulmihi liman kana tahtahu wa zulmihi kenan kuma zalunci da magana ka zalunce shi ka zo ka yi magana a bisan shi ba a cikin shi yake ba ka daura miki abu wanda ba a bisa shi ba ko wani mugun abu wanda aka yi ka ce a'a wane ne kuma alhali kai ne kai ko wani ne yayi a cikin wanda kai ka san shi duka zalunci ne wannan kenan saboda haka zalunci bayya da kyau saboda zalunci ya rayuwa saboda wannan zalunci mutum a kashe shi kuma shi ba shi bane banda yayi wannan abu yawwa saboda haka yace wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab na'am نعم نعم
فبات الناس
مهم.
يقولون
نعم فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم مم.
عليه وسلم يرجو أن أن يعصاه مم.
فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فضرع كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انكب على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من صوم النعم نعم نن كما يكاو حديث ولهما أي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي رانا الخيبر كنن رانا الغزوة خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه يتي قوبي إمونتاج سبب خيبر akwai wurin yahudawa ne to suka yi abu a manzon sallam ya kai su ya kai musu hari lokacin wanda suke so su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai musu hari to su sun shiga kasan yahudawa suna da husun kenan gine a keweya da garin su kenan kuma halar su bar kohohi in dare yayi kawai kasurihe wayannan kohohi kenan babu wanda zai shiga a cikin garin su sai wanda suke so garu garu su nace a hausance ko na'am suna da garu ko saboda haka wa'annan yahudawa suka yi tahsin kenan suka rihe garunsu kenan saboda kalman zan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabansu su shiga to manzon Allah sallallahu yake ya ga masa sahabansu yace gobe in Allah ke mu lahiya wannan tuta za a ba wani mutumin daga cikinku shi yana san Allah da manzan shi kuma Allah da manzan shi suna san shi to wannan babban abu ne kala yaftaha Allahu ala yadayhi kenan Allah zai bude wannan hasu khaybar ala yadayhi kenan za a bude shi a hannun shi قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها yace kowa ya tashi dare gaba daya suna nan suna maganganu wane ne wannan mutumin me wannan daraja wanda manzon Allah sallallahu zai ba shi wannan tuta gobe saboda hatta Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace ma tamannaitu al-imara illa zaka yau shi yace bai tambaya ba shugabanci sai wannan dare saboda ba saboda shi yana so shugabanci ba a'a saboda abubuwan da suke bin wannan harakan wannan shugabanci kenan yace rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kenan kaunin mutum ya zo ya kai daraja wanda Allah da manzon shi suna son ka kenan wannan babban daraja ce saboda duk wani abubuwa wanda muke yi nan a duniya ibada da wane ne daga karshe mene ne muke so rida Allah azza wajal kenan ga shi karara aka kawo maka duk wanda aka bashi wannan tuta kenan a cikin yardan ubangiji yake da yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abu ne wanda ya kamata kowa ya tashi nema to nan yana nuna sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duniya suke so ba a'a kai an baka shugabanci saboda ka samu wasu abubuwa kaza kaza mutane su girmama ka mutane su yi kaza a'a ba shi bane ba saboda haka ba zama sallam shi rasulullah amma lokaci wanda ana tahiya da abubakar yace in ka zo baka iya ka gane wane ne abubakar wane ne umar wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawazu wanda yake a cikin shi in aka zo a majlis ayyukum rasulullah saboda ba a san ba wane ne manzon Allah daga cikin su kenan bayyato kenan a daga shi wannan sahabi manzon sallallahu wanda suka zo wajen shi ya sun ce ya anta sayyiduna wa ibn sayyiduna wa khairuna wa ibn khairuna me yace yace qulu bi qawlikum wala yastajirannakum ash-shaytan ku yi magana ku amma kan shaitan ya dauku ku wani hanya wanda bai kamata ba innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu ni bawa ne ku ce bawan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bawa ne da manzon shi kenan ba wani ne ba a kai shi wani daraja cikin madahi hal a huce wuri wanda bai kamata ba قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan wanda aka tashi da sahe suka tahi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to menene suke so qala kulluhum yarju an yu'taha kowa yana so a bashi wannan tuta saboda me yawa saboda shahada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace duk wanda aka bashi wannan tuta Allah yana san shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shi faqala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aina ali ibn abi talib yace ina ali faqila huwa yashtaki ainihi yace ciwon ido gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa arsala ilayhi فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع aka kawo shi ya tufa bisan a idon shi kuma ya mishi addu'a yake kai tsaye kawai ya warke kamar ba shi bane ba wanda aka kawo shi wanda yake ji a ciwo a idon shi kuma wannan yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaskiya saboda wannan abu bai ka baiwa duk wani waliyi wanda ya ce kowane ne bai da wannan daraja saboda wannan abu ne wanda Allah ya bada manzon shi sallallahu alaihi wasallam kala فبرأ كان لم يكن به وجه فأعطاه الراية يكي يا باشا وانا توتا وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته يكي أتهي أهانك لنك هل كتفك أتكين وانا منين فالفاجيا قرر كنس ثم أدعوهم إلى الإسلام وانا شيني شاهد لامو قال ثم أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه abu na farko saboda haka wanda suke hudi a wannan addini kashe mai kashe ne ya zo ya kashe mutane kaza kaza a a ba haka bane ba wannan addini ya zo saboda ya kira mutane ya hudda su daga cikin zulumatul kufr wa shirki zuwa nurar islam ba ya zo ya kashe su ba wanda ya zo Yahudawa ne suna yake manzon Allah suna so su kashe manzon Allah amma duk da wannan bai ce ba in ka zo kawai ka gyara kayan yakin ka kashe su kwata-kwata hal yaran su kuka bar su a'a bai ce ba haka yace wannan in ka zo abu na farko ka kiraye su zuwa addinin musulunci fad'uhum ila al-islam kenan ka kiraye su zuwa ga shahadatu Allah saboda abu na farko wanda mutum za a kira shi a cikin addinin musulunci mene ne shahadatu la ilaha illallah kenan shine ne at-tauhid ka kira shi zuwa tauhidillahi azza wa jalla ka kira shi zuwa babu abun bauta sai Allah shi kadai to watakila mutum ya ce to tunda wannan yahudawa ne ba suna da addinin su ba ya za a kira shi cikin addinin musulunci za a ce tabbas yahudawa ne amma sun baddala sun gayyara kuma hallau addinin musulunci ya zo ya rushe sauran addinai duka gaba daya saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce inna dina inda Allah al-islam kuma yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi yahudi wala nasrani ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل إلا كان من أهل النار كنان الدين المسلم شي shine karshe tauhidin la azza shine karshe wanda bai zo ba ko bai yahude ne ko bin nasara ne in bai zo ba da shi dan wuta ne kal a ce a su dinta wanda suna da addinin su ko in sun mutu a bisa addinin su a a ba haka bane ba islam ya zo shi kenan ya rushe sauran addinai duka gaba daya kafin manzon Allah sallallahu ya zo lalle tabbas su suna da wannan wanda ya bi addinin shi yana da inci wanda zai shiga aljanna amma bayan bai'atan nabi sallallahu alaihi wa sallam babu bayahude ko bayanasara ko wane ne babu wanda zai shiga aljanna sai in ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم manzon asalam ya rantse da Allah ya ce in Allah ya shirya da a hannunka mutum ɗaya ya ce ya yi maka da humur an'am kenan jajjayen rakuma saboda shi lokacin shi shi ne komi da komi shi ne abu na gaba kenan abun hawa abun alfahari wanda mutane suna alfahari kamar yanzu mutane suna alfahari karshen karshen mota karshen model wanda kowa yana wannan to shi ne irinsu homer na'am kenan ya ce in allah ya shirya a hannunka mutum ɗaya ya yi maka da homer na'am ya ce ya yi maka da a baka wa'in nan jajjayen rakuma kenan saboda lada wanda zaka samu wajen ubangiji kenan me suke ni lahira ne shine duk wanda suke sa gaba ba duniya ba yanzu in ka zo ka ce akwai musabaka na Qur'an al-Karim cikin wannan musabaka za a bada abu kaza abu kaza abu kaza zaka tarda wasu dama sun harza saboda su karisu da Allah amma wasu su harza saboda suna so su samu wa'annan alheri wanda za su samu a bisan wannan yau amma in mutum ya zan wanda ya karanta ƙur'ani yana da lada kenan ratta shi kiyama Allah zai kaya mishi yace to ka karanta ƙur'aninka wanda ka har da wurinka a cikin aljanna karshen aya wanda zaka sai a bisa shi kenan ka san tabbas in ka har da ƙur'ani kenan aljanna zaka shiga kuma halautan in ka har da duka kenan can sama zaka kai amma in baka har zama duka kenan ka san wuri wanda zaka tsaya to amma duk da wannan mutane busu kokari sai dai in aka gaya wasu a wannan aka kawo musabaka za a yi musabaka bayan shekara guda ko shekara biyu amma duk wanda ya samu za a ba shi gida za a ba shi mota za a yi mishi kaza to za a gani kowa ya yi kokari yana so ya harda saboda musabaka wannan wanda zai samu kenan duniya ne amma su lahira ne gabansu ba ba a sa ba duniya komi لو كانت تسوي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء kenan duniya ba komi bane ba wajen su saboda haka yace la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khair laka min humr an'am yace bai ga mishi ba in ka samu in ka bude duk da wayannan kaya na na khaibar naka ne kai ne za a baka ko zaka zabe wanda kake so daga cikin su saura a ba sauran mutane a a yace la in yahdi Allah bika khairul laka min humur an'am kenan in Allah ya shirya a hannunka mutum daya yace ya yi maka da jajjayen rakuma yana to ko shine kashi Na'am, to, kenan yanzu wannan yana nuna mashru'iyyatar da'wata ilal Islam. Saboda anwanin bab menene babun addu'a'u ila shahadat Allah ilaha illallah, yani babun addu'awata ila ilal Islam. Saboda shi ne Islam, shi ne hanya wanda shiga addinin musulunci, la ilaha illallah. kuma la ilaha illallah shine abun babu abun bauta sai Allah shi kadai to wannan hadisi yake nuna mashru'iyyati ad-da'watu ila al-islam saboda dukkan abubuwan daga karshe yace bayan wanda ya bashi tuta yace zaka zo in ka zo ka karda su abu na farko wanda zaka musu yace ka kiraye su zuwa ga Allah ka kiraye su zuwa ga tauhidillahi azza wa jalla ka gaya musu babu abun bauta sai Allah shi kadai kenan bai ce ba ka fara da yaki ka za ya za yi a'a yace kawai ka kiraye shi abu na farko babu abun bauta sai Allah shi kadai kenan wannan yana nuna abu na farko wanda zaka zo ba sai zage-zage ba ba sai kaza ba a'a ka tausaya musu ka kiraye su zuwa ga Allah kuma ka bayyana musu wannan al'amari ya kamata shi ne wanda za a bi shi to kuma wannan hadisi ma yana nuna fadla ali radiyallahu anhu arda abu wanda kowa a cikin sahaba kowa yana nema wannan abu shi ne za a ba shi lail kulluhu batu yadukuna lailatuhum yakhudun kenan kai wannan kai wa kake gani wanda za a bada wannan wane ne wane ne kake gani kowa yana ya sa a zuciyar shi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu an san shi bai ya so komin wannan shugabanci amma duk da wannan yace wallahi wannan abu shi hal ya sa a ran shi tamanna alwilaya fi zaka yau saboda abu ne wanda Allah kenan Allah yana son ka manzon shi yana to wannan abu ne wanda kowa ya kamata ya sha tashi neman shi amma nan yana nuna fadla Ali radiyallahu anhu warda saboda aka kiraye shi bayyana menene bai da lahiya aka kawo shi aka tufa a idon shi kuma aka mishi adda shi kenan ya warke kuma hallau manzon sallallahu ya gaya mishi yace in Allah ya shirya a hannunka mutum daya ya yi maka da jajjayen rakuma wa yamma kenan khairu laka min humur annam qala isbat anna Allah yuhibbu awliyahu awliya'ahu wa muhabbatan tuliqu bi jalalihi ka sa'ir sifatil المقدسة الكريمة أن الله عز وجل يحب أوليائه saboda cikin hadisi yace غدا تعطين الراية رجلا يحب الله عز وجل ويحب ورسوله ويحبه الله ورسوله kenan akwai muhabba kenan alama Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayin shi na kwarai muhabbatullahi azza wa jalla lakin muhabbatun yuliqu bihi subhanahu wa ta'ala kenan muhabba wannan sifa wajen ubangiji kenan yana son bayan shi na kwarai hirsu sahabati ala alkhair wa tasabuqihim ala al'amal as-salihah sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna son abubuwa na alheri hirsuhum ala alkhair wa hirsuhum lil a'mal as-salihah wa tasabuqihim lahu kenan kanu yusari'una fi al-khairat ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فإذا صحابة إن أبناء الهيري كوي كوينا مسابقة بسنش جوجاوا سنة جوجاوا أبسن الهيري أما أبناء نيمان دنيا بانا سباني با saboda haka za ka gani manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da daraja wanda Allah ya ba shi amma duk da wannan zai huta yinwa ya hudda shi daga gida amma zai tarda kuma hallau sahaban shi abubakar da umar yake menene ya hudda ka wannan lokaci ya manzon Allah yace shi ya tambaye zai ce to mu dai yinwa ne yace wallahi nafsi bi yadihi ni ma shine ya hudda ne daga gidana shine manzon Allah sallallahu shine shugaba shine komi amma duk da wannan yinwa ya fudda ce ya kasa ya zamna saboda yinwa kenan babu abu wanda zai ci ya huta saboda ya nema arzikin Allah to amma duk da wannan ba su sa ba komi akwai wata rana na tarda wani bai sallah kwata-kwata na gaya mishi nace to me yasa ka kai baka yi sallah yace a a ya zai sallah mutumin da bai da abinci ko rana menene da bai da kaza kaza to tsakaninka da Allah in ka diba ni'imomin Allah a bisanka abubuwa da suke a gare ka kaɗan ne wanda ya duniya mata Allah la tuhsuha ni'imomin Allah kaɗan ne ga na ni'mat al-basar ga ni'mat al-sam'a ga ni'mu siha abubuwa da yawa ne saboda kawai wata rana baka samu ba Allah ya jarrabe ka da rishin wannan wanda yake a hannunka baka shi ba baka sha ba amma baka mutu ba kana nan da ranka amma ka kasa ka ce kawai kai baka bauta Allah saboda bai baka ba abun shi abun sha haba da Allah shi ne saboda haka ban bayyana tsakanin mu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sun sa lahira gaba musu son komi na duniya kawai kafaf kenan abu wanda ya shi kawai kawai ya san da ciki yana eh, akwai wani abu a ciki bai ya so abubuwan duniya wannan ya tara kaza wannan yana da gidaje ashirin yana da gidaje dari ko yana da motoci kaza eh, kowace shekara sai in ya sake sabon a ne ta- mota mai haba amma wajen ibada ta ubangiji wajen aljanna ma za a adda laha to shi ne problem ne zan ka gani mutumin ko faralin hajji bai sarke shi ba ko zakka ma bai hudda ya san ba ma yaya za a hudda zakka قال وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار كافين متن يفارا الدعوة واجبة دول كافين كفارة ياكد الكافرين saboda shi ne abu wanda muke so mutum yanzu duka wannan abubuwan da ana yi ana yaki tare da kafirai ana jayayya ana kaza saboda me saboda ba muna so ba mu su ma a sasu su shiga cikin addinin mutunci to in ka zo tun daga fari da yaki yaya dole zai sane ka kadan kawai yaki ba zai saya ba tsakaninka da su amma ka- na farko ka kira shi cikin addinin mutunci in sun yarda wa amanu billahi azza wa jalla khalas fa asbahu ikhwanuna fi din a'a in busu yarda ba kuma sun yake mu dole sai ma yake su na'am قال أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله نعم طب ثم قال فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما كنن الدعوة إلى الله عز وجل فضله عظيم للداعي وللمدعو kenan wanda yake kira wanda ana kiran shi kilahuma yana cikin wannan al'ajir wanda yake kira in wancan ya shiga cikin addinin musulunci yana da ladan kamar mutum ya samu humurna to shi wancan in Allah ya shirya da shi yaya kenan kamar duk wani zunubi na bayan shi zai Allah zai kankarta miki al-islamu yubbu ma ma qablu kenan ya koma kamar wannan rana aka ihe saboda haka kenan kowa daga cikin su yana da lada to adda'i in ba babu wanda ya shirya a hannun shi ya bai da lada yana da lada yana da lada saboda kaunaka tad'u kiranka kawai zuwa ga Allah shikenan wannan ma lada ce saboda akwai annabawa wanda suka zo cikin hadith Imran bin Husayn yati an-nabi wa laysa ma'ahu ahad wa yati an-nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wa yati an-nabi wa ma'ahu ar-rahb kenan su wa'annan wanda ba a bi su ba za a ce musu da lada annabawa ne ba suna da lada saboda haka za mu saya daga nan wanda mun yi daidai Allah ya amsa mu wanda mun yi kuskure Allah ya gafarta mu هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته